أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana cewa kul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun wannan aya kul ya ahlal kitabi aya ta sauka ne yayin da yahudawa suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi annabi to shin wai kai bi man tuminu kana ta mana magana annabawa daban-daban annabi wane annabi wane annabi wane to cikin cikin annabawan da wakai imani ne mina rusul aw bi man nu'minu mina rusul ko kuma mu din da kake ce mu yi imani da wane ne kake so mu yi imani daga cikin manzali faqala sai annabi yace ku yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da ku yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu har dai zuwa ƙarshen wato sai ya karanto musu aya ɗin hatta zakara isa yana ambato annabawa ɗaya bayan ɗaya har ya zo inda ya ambaci sunan annabi isa to bari ka ji yadda tsakanin yahudawa da kiristoci yake wato ba zaman daɗi ba ne zaman gaba ne mai munin gaske amma abin da ya sa suka zauna shiru saboda sun damu da mu ne yanzu mu musulmi don haka sai suka mance da gaban da ke tsakaninsu duk suka haɗa baki amma bari ka ji da annabi Muhammad ya annabi ya tambaya yace hadda annabi Isa cikin wanda ya kamata ku yi imani kalu suka ce Isa la na'lamu dinan sharra min dinikum inda haka ne babu ne addinin da yafi addinin ku shari hadda Isa a ciki ka ji fa turawa ne ai yahudawa ne suke faɗin wannan game da annabi Isa. Ta'uddu Isa min al'anbiya har kana an lissafa Isa daga cikin annabawa? Wa nanu la numinu bihi, mu fa ba za mu yi imani da Isa ba, wala numinu wala bi man amana bihi kai wanda ya imani da Isa ma ba za mu yarda da shi ba. Wannan fa tsakanin Yahudawa ke ne yadda suke a tsakaninsu. Amma yanzu kana jin wannan motsin? Saboda me? saboda mun dame su saboda mamaya wanda musulunci yake yi don haka sai suka manta duk gaban da ke tsakanin su duk suka dunkule in an tashi faɗa to mu ne abokan gaba Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ka gaya musu ya annabi ya ku ahlul kitabi hal tanqimuna minna shin akwai wani abu ne wanda kuke ki daga gare mu ai babu wani abin da kuke ki kuna kin mu ne kawai illa an amanna billah sai dai kawai wajen mun yi imani da Allah shine laifin mu a wajen ku wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da duk abin da aka saukar zuwa gare mu min qablu abin da aka saukar kafin alqur'ani ya zo to amma ku sani wa anna aktsarakum fasiquna mafi yawan yawancin ku fasikai ne tun da ku yarda da dokokin Allah ba, ku yarda da abubuwan da Allah ya saukar ba. Na'am.
Qul halu nabbi'ukum bi sharrin zalika matubatan عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبط الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل كجيا موسى يا رسول الله هل أنبئكم baku labari bi sharrin min zalika wanda ma ya fi wannan halin da kuke ciki muni masubatan wajen sakayya a wajen Allah fiye da abin da kuke aikata wanda ya fi mummunan sakayya a wajen Allah, to sai ya ce, to barin gaya muku wanda ya fi munin samun mummunan sakamako a wajen Allah shi ne man la'anahullah, wanda da farko Allah ya tsine masa. Akwai wanda ya fi shi samun mummunan sakamako a wajen Allah? Ya tsine masa ma'ana ab'adahu an rahmatihi, Allah ya nesantar da shi gaba da rahama, wato shi ne tsinewa kenan. wagaziba alaihi kuma Allah ya fushi da shi waja'ala minhum alqiradata ya sanya jinsin birori a cikin su sune yahudawa wal khanazira waɗansu suka zamo aladu aka shafe su suka zamo aladu wa abada tagut kuma waɗansu daga cikin su suka bauta wa tagut wato suka bauta wa shaytan bi ta'atihi wato bautan wato shaytan shi ne wato biyayya da aka yi masa wani lokaci bari ku ji jama'atu minhum domin an samu waɗansu jama'a ne daga cikin yahudawa wataran sajadu lil jibti suka yi sujada wa jibtu da tagud waɗansu dodanni ne guda biyu na yahuda a na na qurayshawa domin lokacin da yahudawa suka zo neman haɗin kai wajen qurayshawa Quraisha suka ce to mun yadda za mu haɗa kai da ku amma akwai sharaɗi don mu san da gaske kuke yi sai kun yi sujada waɗannan dodannin mu guda biyu saboda sharri da mugun hali ba Yahuda ya san dodo mummuna abu ne amma sai suka yadda sai suka yi sujada suka yi sujada lijjibt wa tagut lamma atau ila abi sufyan shine yayin da suka zo neman haɗin kai a wajen Abu Sufyana wai su haɗu su yaƙi annabi a Makka. To Abu Sufyana ya ce, eh mun yarda za mu ba ku haɗin kai amma muna da sharadi shine ku yi sujada waɗannan dodannin namu guda biyu kuma suka yi. To shine Allah yake ba da labari a nan to Allah ya ce ula'ika sharrun makana waɗannan su ne suka bi mummunan matsayi laisa lahum illa nar don ba su da wani makoma sai wuta wa adallu sabilan amma su suka fi bata akan hanya duk wani batacce to waɗannan sun fi kowa bacewa ga barin hanya na'am
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الله سبحانه وتعالى يتي وإذا جاءوكم su munafukan Yahudawa ko ma sun zo wajenku, kalu amanna suka ce mun yi imani, to yayin da suka zo za ka tarar wa kaddaka bil kufri sun shiga da kulle kafirci ne a zuciyarsu har abada ba za su bar kafircin ba. za su zo da kafircinsu kuma za su shiga ba za su yi imani ba wahum karkara bihi kuma sun shigo da kafirci sun fito sun fita da kafirci a zuciyarsu mutalabbisina bil kufr sun cuɗanya da kafirci wajen shiga da wajen fita ba za su yi imani ba har abada tunda sun shiga da kafirci sun fita da shi wallahu alamu bima kanu yaktumun Allah yana sane da duk abubuwan da suke aikatawa wanda suke koyewa minan nifaki na munafurci a zuciyarsu. Na'am.
وترى كثيرا منهم يسارعون يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Allah ya ce watara kafiran minhu zaka ga mafi yawa daga cikin su Yahudawa yusari'una suna gaggawan fadawa fil ism wajen duk wani aikin da zai saba wa Allah na ƙarya wal udwani da duk wani aiki na zalunci wanda za a zalunci wani ya wuya to Yahudawa suna gaggawan fadawa ciki saboda haka kaga matsalan Falastinu har yanzu bai warware ba domin zalunci ne tsantsa saboda haka to suna tare da wannan zalunci ba za su taɓa goyon baya yadda Falastinu za su sami ƙasarsu don a zauna lafiya ba wa aklihim suhuta daga cikin laifuffukan su shine cin wato rashawa da suke yi ba yahude babu wani abin da zai maka ko da aikinsa ne aikinsa ne wanda ake biyansa a kai amma ba zai biya bukatan ka ba sai ka ba shi hanci to wannan abin shine yanzu ya yaɗu a ko'ina a duniya har ƙasashen musulmi har ko'ina ma yanzu mutum da aikinsa ne fa amma sai ka ba shi kuɗi ko sai ka ba shi wani abu kafin ya yi maka to wannan aiki ne irin na yahudawa duk inda ake cin rashawa to a duniya babu wanda ya fi ba yahude cin rashawa Cin rashawa ba wai a kotu bane kadai, a'a har da ofisoshin gwamnati. Domin kowanne a muhallinsa akwai inda aka ajiye shi ya yi wa mutane aiki. To wani ya zo, aikin da za ka yi masa ne irin aikin da aka ajiye ka yi masa don bukatarsa ta biya, to sai ka ce sai ya ɗan maka haka, eh sai ya ɗan ba da wani abu. To jama'a wannan rashawa a kotu ne kaɗai? A ko ina ne, in promotion ne haka, mutum ya kai shekarun da za a masa ƙarin girma to shi ma sai ya ɗan yi wani abu kai kuma an ajiye ka ne duk wanda ya cancanta kawai ka yi masa a'a shi ma sai ya yi wani abu to a ko ina irin waɗannan suna nan wani an ajiye shi mai ba da shawara ne wa wani shugaba to ya ba da shawara ne a yi kaza a yi kaza akwai masu buƙatan kaza to sai shi ma sai kun masa haka kafin ya dunkula magana ya je ya faɗa wannan ai menene duk cin asli rasha cin rashawa ne to wannan ɗabi'a ce aiki ne irin na yahudawa shine wa aslihim suhut alharam tarrasha wa labisa ma kanu ya'malun amma abubuwan da yahudawa da masu aiki irin nasu abubuwan da suke aikatawa wallahi yayi muni na'am لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السهر لبيس ما كانوا يصنعون الله يتي لولا me zai hana tunda ai akwai malamai a cikin su to me zai hana malamin su hana in malaman suka hana kuma me zai hana su waɗanda ake hana sun su hannu laulai na hahumar rabbaniyuna me zai hana malamai do rabbaniyuna wato mutane rabbu mutane rabbu Allah ku to du arrabbani wanda al'amarin sa ya dangantu ga Allah to su ne malamai kenan a lokacin malamai rabbaniyun ake kiransu wato mutanen Allah to me zai hana arrabbaniyuna malamai masu ilimi masu aiki da iliminsu me zai hana su hana su wal ahbaru da kuma malamai irin na turawa na kiristoci waɗanda suke wato fada-fada kenan su ne lahabar me zai hana dukkansu su hana su an aklihimul isma an qaulihimul isma sai musu wa'azi su hada su hana su faɗan ƙarya a cikin abubuwan da suke faɗa wa aklihim suhuta kuma su hana su cin rashawa me zai hana malamai su yi wannan aikin amma tir labisa ma kanu yasnau abubuwan da suke aikatawa na ƙarairayi da kuma cin rashawa da sabawa dokokin Allah wallahi yayi muni ai ashaddu ayatin alal ulama wannan aya ce da take da tsanani akan malamai zargi da take akan malamai ba na Yahudawa kaɗai ba malaman da suka san abu ba su yi wa'azi a kai sun hana ba to ai daidai suke da waɗancan malaman Yahudawa ɗin saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin cewa ma ra'a minkum minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ab'aful iman duk wanda ya ga ake mummunan abu a tsakanin al'umma to ya kokarin canzawa yace falyughayyir ya kokarin canzawa falyughayyiru bime na'am biyadihi ya canza abin da hannunsa to canzawan da yake akwai karfi karfi to tagayyir canzawa ne a juya abu ya zama abu to wannan malamai suka ce a to wannan ai ba namu bane na kowane ne na hukuma don ita ce take da karfi fa in lam yastati fa bi qalbi fa bi lisanihi in ba zai iya canzawa da karfin iko ba to ya canza da me da harshensa aikin suwa kenan malaman su ta faɗi da duk wanda ya san zai iya faɗa ko ba malami bane ya san dai wannan laifi ne to ya faɗa fa in lam yastati fa bi qalbihi duk an rasa wannan babu karfin canzawa faɗan ma watakila babu daman faɗa zaluncin ya yi yawa in ka faɗa kai ma ko da yake an ce akbar jihadi kalmatu haƙƙin amama sultanin ja'iri babban jihadi shine faɗin kalma ta gaskiya a gaban wa shugaba azzalim in za ka iya daurewa ka faɗa ko za a zubar da jininka dai za ka samu lada in ba za ka iya ba to shi kenan sai ka haƙura fa bi kalbihi kenan sai a koma fa bi kalbihi amma matakai uku ne ya canza da iko da ƙarfi in ya gagara ya canza da harshensa da wa'azi in ya gagara to sai ya kai abin a zuciyarsa to in aka ya kai mutum bai iya canzawa da ƙarfinsa ba kuma ba ko ko ba malami bane ko kuma ba zai iya faɗa ba ba daman faɗa din to saura ne sai ki a zuciya to a zuciyar ma sai yaji bai ki abun ba kaga kenan sai ya shiga za a yi da shi kenan ko to ai mutum ya gama lalacewa kenan wa zalika abaful iman wannan din ma ki a zuciyar ma shine mafi raunin imani to a ce kwata kwata babu da ai gwanda kaɗan mai rauni Allah ya sauwake na'am وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين نعم wannan Allah yana ci gaba da bayanin Yahudawa na gaya muku za a yi magana akan wani mutum ɗaya amma tana iya shafan kuma mutane da yawa. Ana magana a kan malaman Yahudawa, to kuma idan malaman Musulunci ma suka yi irin wannan aikin, su ma sai ya shafe su. hukuncin da aka yi wa malaman yahudawa su ma malaman musulunci su ma wannan hukuncin sai ya shafe su in wuta suka sha to kai ma dan kana malamin musulunci tun baka yi baka yi abin da Allah yake ayi ba kai ma zaka sha wuta Allah yake wa qalatil yahudu yahudawa sun ce lamma zayyaqa Allahu alaihim yayin da Allah ya hada su da kuncin rayuwa suka shiga talauci kuma zamanin annabi yana nan kuma yana wa'azi na gaya muku annabi ya rayu a ƙasa ɗaya da musulmai da yahudawa da kiristoci da kuma mushrikai an taɓa zama lokaci guda kuma a waje ɗaya amma a lokacin annabin ya zauna tare amma akwai tsarin zama kuma annabi ya yi wa kowa adalci a tsakaninsu har ma akan samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda iya mu'amala ba yahude zai kamu da ciwo manzon Allah ya ce a raka shi ya je ya gaishe shi ko manzon Allah akan samu ba yahude tsufa ya kama shi kamar yadda ya zo har zamanin sayyidina Umar ba yahude ne ya tsufa ba yi da dama ba da iya komai amma tunda sun zauna a kasan sun ba da jizya kuma har tsufa ya kama shi ba zai iya komai ba yace to ai lokacin da yake da lafiya ai mun karba abin hannunsa dan haka yanzu kuma da ya tsufa ba za mu kyale shi cikin wahala ba kun ga wannan koyarwar musulunci kenan kun ga adalci ko irin na musulunci kenan ashe ana zama tare a inda ya kama a zauna tare to saboda haka anan wannan aya tana bayani da yayin da yahudawa suka shiga kunci na talauci Allah ya haɗa su da talauci me yasa Shehu Ibrahim yace bi takzibihim annabi saboda sun karyata annabi annabi yayi wa'azi yayi wa'azi sun yi sharrori iri iri kuma an basu suna zaune a ƙasan ba'da an kano aksaran nasi malan da kuma a ƙasan ma sun fi kowa yawan dukiya ka san bai hude da iya neman duniya saru fuqara'a daga baya duk suka shiga talauci suka zama matalauta ba komai a hannunsu to ka san ba yahude da sharri sai suka ce wannan akwai dalili qalu yadullahi maglula suka ce a yanzu kan Allah ma ya danke hannunsa hannunsa ya zama dunkulalle baya kyauta wai za su koma ai dama sun yarda shi ne mai bayarwa tunda yanzu ba su da shi to yanzu Allah ya zama mai dunkulallen hannu mai ruwa wai Allah ne suke masa bakar magana subhanallah Allah ya ce gullat aidihim Allah ya danke hannayensu ya rike hannayensu ko kuma a'a Allah ne ya rike hannayensu ya hana su samu abin duniya amsakallahu bi aidihim Allah ya rike hannayensu ko kuma Allah ne ya rike hannayensu an fi ili kullal khairat gabarin aikin dukkan aikin alheri haza du'auna alaihim wannan addu'a ce kenan aka yi musu saboda haka gullat aidihim Allah ya dunkule hannayen nasu ya hana su wadata wali inu Allah ya tsine musu da ma qalu saboda abin da suka faɗa dangane da ubangiji a a ji Allah bal ya dawo makusatan hannayen Allah a shimfiɗe suke wannan cewa hannayen Allah a shimfiɗe suke mubalagatin fil wasu bil kaiwa matuƙa ne wajen yawan kyauta domin mutum zai yi kyauta yana bayarwa da hannu ɗaya har ya saka hannu ɗaya hannu ai an kai makura wajen kyauta shi yasa aka kawo wannan siga tun da mu ƴan adam ake bayani ana magana da mu ne da gurgurdon iri yadda yanayin mu yake a'a ai Allah hannunsa guda biyu duk suna shimfiɗe amma za ka yi tunanin hannu mai yatsu da farce da irin wannan a'a ina amma yace ya dawo masusatan shine shehu yace mubalaga fil wasl lil wannan kaiwan matuƙa ne wajen sifanta sifantawa da yawan kyauta sai a ce ya dani ayyami da hannu biyu yake bayarwa wasan nal yada anan sai shehu yace to Allah ya kawo um, ya kawo hannu da cewa guda biyu hannayen ma yace hannayen guda biyu saboda menene li ifadatil kasra saboda ba da fa'ida na yawan kyauta din iz ghayatu ma yabzuluhu safiyu mafi matukar abin da mai kyauta zai iya bayarwa min malihi a dukiyarsa an yutsiya biyadaihi shine ya rika bayarwa da hannaye guda biyu yana miƙawa hagun da dama ai matukar kyauta kenan da da hannu ɗaya ne yanzu abin ma ya wuce ya miƙa da wannan ya miƙa da wannan to wannan yana nuna kaiwa matuƙa wajen sifanta mutum da kyauta shehu yace Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya dahu mabsutsata ne hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yadullahi laysat jarihatan hannun Allah ba hannu ne irin mai gaba da yatsu da wuyan hannu da menene da gwiwan hannu ba irin wannan bane kar ma ka tuna wannan da Allah ya ce bal ya dahu balle ka rika kallon haka ga hannu ga hannu an gane laysa jari hatan ba wai hannu ne irin mai gaba da yatsu da jini da abubuwa ba irin wannan zaka tuna ba game da Allah bi dalili saboda dalilin cewa anna yadaihi kiltaihi ma yaminu akwai wani hadisi yace hannayen Allah dukkan su dama ne eh hannayensu hannayensa dukkan su dama to za a cire ɗayan ne duk su dawo haka to ba haka ake nufi ba hadhihi sifat shewa yace to irin waɗannan sifofi suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda suke nuna Allah in ba ka yi hattara an tsora ta a daidai ba to sai ka rika kallon Allah kamar wani halitta mai irin wannan gaba din yace to ba haka bane yadda lamarin yake hadhihi sifatu allati waradat fil qur'an irin waɗannan sifofi wanda suka zo a cikin alqur'ani maganan hannu maganan fuska maganan kafa maganan zama da sauransu an gane to waɗannan sifofi da suka zo kuma irinsu sun zo a cikin hadisi kana salafu magabatan malamai abinda suka kasance suke yi yuqarrirunaha in aka ce hannu sukan ce eh hannu irin na Allah Allah shi ya san irin hannu amma ba irin wanda muke gani ba harin Allah irin nasa yuqarrirunaha ala zawahiriha salaf malamai magabata sukan tabbatar da wannan a bisa zahirin abin yadda yake kuna ji wa yakiluna al-ma'ana ila Allah tabaaraka wa ta'ala amma ma'anan abin Allah shi ya san yadda abin yake hannu eh hannu to ya hannu yake wallahu alam zama eh zama ya zama yake wallahu alam sauka eh sauka ya saukan yake wallahu alam ko sauka ne irin namu daga bene ko abin nan a'a to sukan ce zahirin abin da ya gaji amma hakikanin abin Allah shi ya san yadda abin yake yake lunar ma'ana ila Allah tabaraka wa ta'ala sukan bar ma'anan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga a wannan gaba shehu malamin duniya ne akwai gabar da kowa duk inda kake in dai kana da dan wani abu wanda hujja to shehu zaka tara akwai lokacin da zaka ga kamar kun tafi tare yanzu malaman salafiya anan na ce maganganun da suke ta yi kenan to yau gashi wani yake wannan bayani kaga wannan shine adalci duk malamin da ya kokarin sa to kai kokari ka jinjina masa gwargwadon hali ba ka kafirta shi irin yadda waɗannan suke yi ba mutum ya gama kokarin sa duk ya shiryar da mutane miliyoyin mutane sun shirya a hannunsa sun zamo na Allah sun cika da la ilaha illallah kowa yana gani amma ka sa masa kaula sai kai din ina zaka tafi wannan kuskure ne Allah ya sauwace saboda haka sukan bar ma'anan su ce wallahu ta'ala ala sukan ce amanna bihi wannan yadda Allah ya faɗa mun yi imani da shi ala muradillah a bisa muradi manufan da Allah yake nufi amanna bihi ala muradi rasulillah wanda ya zo a hadisi kuma mun yarda da shi amma bisa abinda annabi yake nufi a kai shi ya san abin da yake nufi Allah mun yarda da abin da Allah yake ya faɗa a wannan guri amma a bisa gwargwadon yarda Allah yake nufi kuna jin wannan amma sai shehu dawo yake malaman kashi biyu ne yayi magana akan malaman salaf malamai na farko magabata su ne salaf wanda waɗannan suke kokarin wai su ne salafawa ba su san ma inda salaf din yake ba eh an gane magabata salaf bayan Allah ne a cikinsu ne aka sami sufaye da yawa su hasanul basari shine sufin farko bayan sayyidina ali an gane saboda haka su yace wal mutaakhirun malamai na baya waɗanda suka zo daga baya yu'awwiluna su kuma sukan yi tawili kuma ba a hana tawili ba suna yin tawili yawa yawanci malaman da suka zo daga baya sukan yi tawili abinda yasa suka fara yin tawilin saboda mubtadi'a sun yi yawa suna kokarin kwatanta Allah da dan adam ba su ne muke fama da su yanzu ba ina Allah yake yana can sama a wani sama yaushe aka yi sama to kafin a yi ta fa yana can ina saboda haka malaman mutaakhirun kaga shehu yayi magana akan malamai wato ɗan wato na farko ya faɗi matsayin su abin da suke faɗi to malamai daga baya da suka zo wanda a ƙarƙashin Abul Hasan al-Ash'ari shugaban Asha'ira wanda shine shugaban ahlus sunna wal jama'a na dukkan duniya baki ɗaya duk wanda yake jin labarin sunna sosai din sun sunna amma ainihin sunna wannan shine shugaban ahlus sunna na faɗa muku jiya na faɗa muku malaman masaban nan guda hudu imamu malik imamu ahmad ibn hanbal da abu hanifa da shafi da kuma duk sauran malaman masaba da suka biyo baya dukkansu suna aqidan asha'ira ne wallahi dukkansu in ka zo babin tasawuf sufanci ahlus turuf masu ɗariƙa na yi bayani na ce in ka zo gidan kadiriya ka zo gidan tijaniya Shau Abdul Qadir kansa yana aqida ta Asha'ira ne. Anan yake duk malaman da suke karkashin su aka hada da Shau Usman dan Fodiyo da kaninsa Abdullahi Gwandu dukkan su da tattafan da duk suka rubuta in a aqida ne wallahi suna ce su Ash'ariya ne aqidatan Malikiya fiqhan ko da sauransu in ka zo gidan mu gidan tijjaniya yau tijjani da shi da dukkan manyan mabiyansa in ka ga littattafansu duk wajen aƙida a sha'ira ne ya gangaro zuwa ga mai gidanmu shehu ibrahim kaular littattafansa duk gaba ɗaya yana magana wajen aƙida magana akan a sha'ira ne to do Allah ina aka samu waɗannan kuma wallahi dukkansu waɗansu suke da awan ilimi a duniya a yanzu ka je ka ga labirarin su duk gaba ɗaya in ka cire da dattafan da a sha'ira suka rubuta wallahi sai ka ga shef ɗin wato kantan sai ya zama ba komai don ba wani abin da za a dogara da shi na ilimi yawanci rubuce rubuce su suka yi saboda haka su malamai muta'akhirai suna yin tawili fa awwalul yada sukan yi tawilin in aka ce yadun lahi fauka aidihim sukan ce kudratuhu sukan ce kudura Allah ka gani wa idza awwalu al-yada bil qudra to yau yace to misali masu tawilin ma in suka yi tawilin hannu da cewa kudura fa ma za yaf'aluna bil yadaini to nan kuma yadaini hannaye guda biyu ya za su yi da shi anan kudurori guda biyu ko guda ɗayan ɗayan hannun ji shehu al-qudratu wahidatu qudra dai kwata kwata ita kadai ce wa hadhihi wa hadhihi tasmiyatu amma aidi hannaye biyu tasmiya ne waja ajam'an akwai inda hannu ya zo a jam'i was samaa banaynaha bi aidin inji shehu ko babu a cikin suratu ne qaf ko ko ai wazariya ce ko wasama'a banaynaha bi aidin to aidin anan hannaye ne jam'u jam'u yadin ko da yake suyuti ya fassara bi quwwati an gane ku to saboda haka akwai inda hannu ya zo da da jam'i haza jam'un akthar min ithnayn jam'i ne wanda ya wuce biyu la nadri hal sittatun am samaniyatun da yake aidin hannayen guda shida ne ko takwas ne ko nawa ne yace bi aidin da hannaye an gane na'am to saboda haka idan as-sawabu abin da yake mafi daidai ya dawo da hankalin abin da yake mafi daidai in shehu an natruka al-yada ala zahiriha hannun mu bashi a zahirin sa yadda Allah ya faɗi wa nufrida wa nufrida fil ma'ana ila Allah wajen ma'anan mu bashi wa Allah shi Allah ya san abin da yake nufi da hannu tabaraka wa ta'ala yadahu laysat yadaini kama inda hannayensa ba wai kamar hannayen mu kamar yadda yake wajen mu bane Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan saboda haka Allah hannunsa na shimfiɗe yunfiqu kaifa yasha yana cewa duk yadda ya ga dama min tawsi'in watarin ya yalwata wanda ya ga daman yalwata masa wata dikin wataran kuma kawai hakan nan sai a kuntatawa wani kuma ba gaira ba dalili haka ya ga dama la atirada alai in halla Allah ya haka ba wanda zai zai jayya da shi ya bai wannan da yawa ya bai wannan kadan ba wanda zai ce don me aka yi haka wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra su yahudawa abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka maimakon ya ƙara musu imani wallahi sai ya ƙara ma mafi yawa daga cikinsu ya ƙara musu ɗogoyana shishigi da ƙetare iyaka wa kufran da kuma kafirci Allah ya ce wa alƙaina bainahumul adawata su yahudawa su kansu musamman tsakanin yahudu da nasara Allah ya ce muka sanya gaba muka jefa gaba a tsakaninsu wal bagaza da kiyayya kuma haka za su zauna ila yawmil qiyamati sun kunshe ne ba ba wai gaban babu bane wallahi yana nan wato saboda muna tsakanin su ne yasa suka mance da gaban su kamar yadda nake faɗa kullum amma wallahi da bature da manasare ai ba yahudi gabar da suke tsaka ah to sun dauki annabi isa sun ce shi dan nan dalili su yahudawa ba sun ce bai da uba to bai da uba amma ba wai irin a'a kamar yadda ai annabi adam shi ba uwa ba uba hawa'u kuma tana da uwa tana da uba ba uwa to haka annabi isa yana da uwa ba uba to da Allah ya yi shi da uwa ba uban nan sai suka dangana shi da cewa dan dandali ne wai dan karuwa ne haka suka faɗi yahudawa haka suke ɗaukan annabi isa to masu waɗannan tunani akan shugaban addinin waɗansu akwai ranar da za a haɗu a daidaita ko kuma za su daina wannan tunanin ne akan annabi isa kuma ba za su daina ba amma ka ga gabar da take tsakanin su ba amma wallahi saboda musulman duniya sun dunkule duk gaba ɗaya sun zamo hannu ɗaya akan wajen su yaƙe mu Allah ya kiyaye mu Allah ya fi ƙarfin su kullama auqadu naran lil harbi Allah ya ce su Yahudawa duk lokacin da suka hura wuta ta gaban yaƙi li harbin nabi dan su yaƙi annabi ko su yaƙi musulunci atfa'aha Allah Allah ne yakan bushe wutan yakan kace ta a zama ta kwanta su rasa dalili su kunna wuta a nan kamar za a yi tashin duniya sai ta kwanta su kunna wuta a nan kamar za a yi tashin to tun annabi yana raye suke yin wannan ko ba su daina ba har yanzu amma Allah kullum yakan bushe wutar wa yas'auna fil ardi fasadan su yahudawa kullum suna yawo da barna suna barna a bayan kasa duk inda kaje ake kashe-kashe to wani filan ne na Yahudawa a ko ina a duniya sai kaji sai a ɗauki wasu daga cikin ku sai a tallata musu wani ra'ayi sai a ba su tireni sai a sake su kaman kannuka a tsakanin ku kuma ku rasa yadda za ku yi da su kuma kullum ana taimakon su da kuɗi da makamai kuma ƴan kaɗan a cikin ku kuma ƴaƴan ku ne ku rasa yadda za ku yi da su to wannan duk sharri ne na Yahudawa duk duniya suna irin wannan da shi din saboda me saboda kawai kin musulunci da yakan musulunci wa yas'awna fil ardi fasada mufsidin bil ma'asi wallahu la yuhibbul mufsidin ku sani Allah baya son mabannata Allah ya kiyaye mu na'am ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفونا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم الله سبحانه وتعالى يتي ولو أن أهل الكتاب da a ce su yahudu da nasara su ne ahlul kitabi da sun yi wa kansu qiyamul layli amanu suka yi imani da annabi muhammadu ai da sun huta da sun huta da komai ga daraja ga darajan annabawan da suka yi imani da su da ƴaƴan manyan mutane ne to da sun yi imani da annabi muhammadu a shi kenan girma ya karu wadda kauda kuma sun kiyaye kafirci sun yi imani lakaffarna anhum sayyi'atihim wallahi da mun kankare musu dukkan laifuffukan su wala arsalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljanna ta ni'ima na'am ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون na'am Allah subhanahu wata'ala yake walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'atallahum jannatin na'im walau annahum aqamu taurata da a ce su yahudawa da kuma kiristoci sun tsaya wajen aiki da attaura da sun yi aiki aiki na hakika da attaura amilu bit taurati wal injil da sun yi imani da attaura da injila ai amilu bima fihima da sun yi aiki da hukunce hukuncen da ke cikin waɗannan littattafan guda biyu wa ma fihima huwa al imanu bi muhammadin ai abin da ke cikin attaura da injila shine ai imani da annabi Muhammad kad jaa zikru Muhammadin fi Taurati wal Injil ai ambaton annabi Muhammadu ya zo cikin at-Taura kuma ya zo cikin Linjila kulluhuma bashara bihi kowanne daga cikin at-Taura da Linjila sun bada alfishi sun yi bushara da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala Isa domin a wani yanki a cikin attaura da ko linjila annabi isa ya ce sawfa ashabu da sannu zan tafi zan bar duniya wa sayatikum baraqalit da sannu mai wannan suna baraqalit suna ne na siryananci da yahudanci baraqalit zai zo muku to da aka duba sunan sai aka tabbatar shine ruhul haq ruhul haq wato ana nabin annabi muhammadu ko annabi ahmad shi ne wanda zai zo muku daga baya. To da sun yi haka, da shi kenan suka yi imani da attaura da linjila, sannan har yanzu suka haɗa wa ma'un zila min rabbihim, suka yi imani da ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar zuwa gare su daga Ubangijinsu. To ai da shi kenan maganar talauci da da suke kuka cewa sun shiga talauci, har suke wa Allah bakar magana, da wannan talaucin da ya yayi, da sun shiga wani halin wadata la'akalu da sun ci abinci sun ci sun sha min fawqihim arziki sama da su Allah zai zuba musu da shi wa min tatu arjilihim arziki ya kulkulo ta ƙasa da su ai law amilu bima arshadahum ilayhi tawratu da sun yi aiki da abinda at-taura yayi musu nuni zuwa gare shi wal injili da abinda injila yake yayi musu nuni zuwa gare shi من الإيمان بمحمد na imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai da abin ya zo musu da sauki la fataha Allahu alaihi da Allah sai musu fatahi ya musu buɗi ta ko ta ina wa wasa'a alaihi ya wadata su ta ko ta ina ya musu wadata fi rizqi a arziki wa fa afada alaihim min kulli jihatin ya kwalala musu arziki ta ko ta wani bangare to wannan yana nuna cewa idan mutane suka bi Allah yadda Allah yake a shi to ba za a sha wahala ba duk halin da ake ciki na talauci da wahala to a binciki kai akwai alaman kaucewa dokokin ubangiji tun daga abin da Allah yake faɗi abin da yasa wa yahudu da nasara a wancan lokaci suke shan wahala saboda wannan dalilin ne to sai Allah yake ba dukkan su bane suke iri daya su yahudu da nasara akwai na kirki akwai waɗanda suka musulunta suka yarda da annabi Muhammadu Allah yace minhum ummatun muqtasida akwai al'umma a cikin su na'am fihim jama'atun ta'malu bihi a cikin su akwai al'umma waɗanda suke matsakaita waɗanda suke kan hanya Allah daidai waɗanda suka yi aiki da attaura da injila sai shehu ya kawo sunan ɗaya babba daga cikinsu ya ce wahum abdullahi ibn salami daga cikinsu akwai shugabansu kamar abdullahi ibn salami Allah yake to duk da cewa akwai ƴan waɗannan a ciki amma wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu da yawa daga cikinsu amma abinda suke aikatawa yayi muni yahudawa ba Allah ya kiyaye ni na'am
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo babban manzo mai daraja annabi Muhammadu ballik ka isar da ma unzila ilayka abinda aka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka ya ayyuhar rasulu aka ce ba ya Musa ko ya Isa a'a dukkan su suna daraja tare da darajojin su amma annabi Muhammadu ya fi su daraja don haka ma ake yi masa alkunya a masa laƙabi ya mai girmawa ne Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ka saukar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ma'ana wala taktum shay'an minhu kada ka koye komai daga ciki khaufa an tunala bi makruhi don gudun wai kar a shafe ka da wani mummuna abu a'a Allah shi ne zai kare ka. Wa in lam taf'al kaddara inda ba za ka yi haka ba ku ballit jami'a ma unzila ilayka in baka isar da dukkan gaba ɗayan abin da aka saukar maka daga ubangijinka ba kai ko da ka isar da wani ne ka aje wani baka isar ba to za a ɗauka za a ɗauka kamar fa ma ballagta risalati kamar baka isar da dukkan sakonsa ba. Hatta risalati kamar baka isar da dukkan sakon wato Allah ba subhanahu wa ta'ala. Sannan ka sani ya annabi kada ka ji tsoron komai, wallahu ya muka minan nas Allah zai kare ka inda ya ɗan adam ne, da duk wani abin halitta, to wallahu ya muka minan nas. Allah zai kare ka daga dukkan sharrin mutane. An yaktulu ka mutane ba za su iya kashe ka in ba ajalinka ba ne ya zo. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yuhrasu. Manzon Allah da kafin zuwan wannan aya gadinsa ake a gida akwai magada suna canji suna canji shine akwai waɗansu akwai kurras waɗansu kungiyoyi sun ɗauki waɗannan akwai kurras ko? To saboda haka ana gadin annabi kafin zuwa wannan aya, hatta nazalat har sai lokacin da wannan aya da ta sauka, faƙala sai annabi ya ce, To yanzu kan ku kowa ya huta, tunda Allah ya ce zai kare ni, Allah ne ya ce, Wallahu ya ashi muka minan nas, to ‘yan gadi duk gaba ɗaya su huta, in sarifu, faƙat a samanin ‘yan gadi ku juya kowa ya tafi gidansa, Allah zai ya kare ni. na sami garanti daga yau saboda haka tun da yadda kuma zuciyarsa ba ta rawa inna allaha la yahdil qawmal kafirin Allah baya shiryar da jama'ar kafirai kana rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza nazalat ayatun shadidatun alal kuffar in wata aya ta sauko tana tsananta maganganu marasa daɗi akan kafirai to abin da yakan yi ya taraddadu fi tablighiha yakan yi dan shakkun ko isar da ita saboda gudun wani abu fi tablighiha ilayhi makafata an yazdadu kufran ba wai dan tsoron kar su cutar da shi a'a kar abin ya dada kora su su dada kafirci tunda an musu kata-kata to manzon Allah sai ya dinga wato sannu sannu wajen bayanin ayar da ta zo din to daga haka da Allah ya ga haka fa nazalat alayhi hadhihi al-aya wannan aya da zamu karanta sai ta sauka ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalati wallahu ya'timuka minan nas wata riwaya an ce dalilin saukan wannan ayar kenan fa ballaga kullama unzila ilayhi daga haka sai ya saukar da duk abin da aka saukar zuwa gare shi falihaza qalat aisha to saboda haka ne sayyidatuna aisha amaryar manzon Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a mazaje wa ka fi so ne a mata wa ka fi so yace aisha man a mazaje wa ka fi so yace babanta sayyidina abubakar aisha tace manidda'a duk wanda ya da'awan cewa anna muhammadan katama shay'an cewa annabi muhammadu ya koye wani abu mimma allamahu allah na daga abinda Allah ya sanar da shi faqad azama ala allahi al-firya to ya girmama ƙarya yayi katon ƙarya wa Allah annabi bai koyi komai ba annabi ya isar da komai ma'anan al-firyatu shine al-kazib wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam atahu Allah ilmal awwalin wal akhirin wa zadahu alaihi Allah ya bashi kowane ilimi ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe duk gaba daya Allah ya baiwa annabi kuma ya masa ƙari akan wannan ilimin farko da ilimin mutanen farko da na ƙarshe atahu salasata ulumi Allah ya baiwa annabi nau'o'in ilimi daban-daban kashi uku ilmun akazallahu alaihi al'ada an yuballighahu akwai ilimin da Allah ya alkawari da annabi dole ya isar da wannan sakon kare kare rage komai an gane wala yakungu minhu shay'an kare koye komai a ciki wa kad ballagahu kuma hakika annabi ya isar da wannan sakon walam yaktum minhu harfan ko harafi daya annabi bai koye ba wa zalika huwa alquran wannan irin wannan nau'i na ilimin shine na farko akwai alqur'ani wa kullu ma ila anhu da duk wani abin da aka masa tambaya min akami shari'ati na hukunce hukuncen shari'a to ba zai koye ba wannan duk gaba ɗaya duk abin da aka tambaye shi in na shari'a ne to ya idar ya idar da alqur'ani gaba ɗaya duk abin da aka tambaye shi akan shari'a ibada da rayuwa to ba abin da annabi bai idar ba wannan shine kashi na farko wa ilmun khayyarahu Allah akwai ilimin da Allah ya bashi zabi ba dole bane khayyarahu Allah in sha'a ballagahu wa in sha'a lam yuballighu ko ya isar ko kare isar wannan ganin daman sa ne ko ya bayo wani kare ya bayo wani wannan babu wani abu na dole a ciki fa ballaga al-khawas to da yazo wajen isarwa sai ya sami waɗansu ke bantattu na kusa da Allah sai ya isar musu da waɗannan nau'i na ilimi ba kowa ya samu ba zalikal ilm wa katamahu anil baqin saura sai ya koyi bai sanar da su ba tunda ba dole bane an ba shi zabi an gane wannan wa huwa al ilmu alladhi yatafawwahu bihi al majazi irin ilimin majzubai eh musamman sabon musuli kaje na ta maganganu haka kamar ya sha giya eh kwarai da gaske kamar mahaukaci ko ba haka bane majzubi ya yake to irin wayannan ilimin innama yasiluna ila alfana almaha sun kai fana'i ne sun rasa kansu kwata kwata to sai ka ji suna sambatu to irin wannan ilimin ba kowa ake baiwa ba wa ilmun ukhiza alaihi al'ahdu akwai ilimin da aka ɗauki alkawari aka yi alkawari tare da annabi bi katmihi cewa ya koyi ba lalle ne ya gaya kowa ba fakatamahu wannan ilimi ne tsakaninsa da Allah Allah kaɗai ya bara wa kansa sani sai annabin da aka sanar da shi to dole ya bara to wa huwa ilmu sirrin qadri wannan shine sanin ilimi na kaddaran abubuwa akwai Allah ya sanar da annabi shi ma annabin ba duka bane in ya sanna Allah duka ya zama Allah kenan ha Allah akwai na kuma akwai abin da ya sanar da annabi wanda saura kuma ba wanda ya sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuballighu li ahadin wannan ilimin bai sanar da kowa ba don haka ballig ma unzila ilayka haza muta'alliqun bil qur'an in aka ce ka sanar da abinda aka isar zuwa gare ka to ana magana akan me kenan alqur'ani da kuma dukkan shari'o'i au au ayi shay'in su ila anu ko kuma duk wani abin da aka tambaye shi a kansa to shine ballig ma unzila ilayka wallahu ya'timuka minan nas wa'adahu Allah bil isma Allah ya masa alƙawarin cewa zai kare shi fakana idza ata al-lailu sai ya zama kullun in dare ya zo ya qumu bi babihi haris kamar yadda na faɗa a baya akan samu dan gadi mai gadin sa a kofar gida falamma nazalat hadhihi al-aya da wannan aya ta sauka yana cikin gida daga jin saukan aya sai ya fito sai ya labule ya kalli mutane rafa'a sitara min albab wa qala insarifu ya ku masu gadi na ku tafi ku tafi ku watse kowa ya tafi gidansa faqad kafani Allah yau Allah ya san mun komai yawa ba na bukatan dan gadi inji annabi na'am to sadakallahu alazim alhamdulillah Allah ya samu dace amin amin alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan na akwai tambaya Na'am.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Mai tambaya na farko yana cewa malam menene hukuncin mutane biyu da suka yi fada har ɗaya zubar wa ɗaya da ɗaya jini.
Na'am.
Me hukuncin azumin su? A cikin wannan wata azumi eh.
A ai fitan jini gaba ɗaya ma baya karya azumi da wanda faɗa aka yi da wanda rauni ka yi da wanda ko ma menene in jini ya fito. Ai azumi yakan karye ne sakamakon abin da yake shiga ba abin da yake fita ba kamar da akwai hadisi ma wanda ya zo a haka. Na'am.
A mai tambaya na gaba yana cewa yana so a masa bayani shi- ah, sama na ɗaya da na biyu eh, su annabawa ne suke zama a cikin wannan Na'am.
wuraren. Wasu annabawa ne suke zama a ƙasa a sama na biyu da na ɗaya.
Annabawa na sama na biyu.
Eh da na ɗaya.
Me zai yi da su?
eh sunayen sa yake so ya ji Na'am.
wai sunayen sa yake so ya ji Gobe zan gaya masa.
Allah ya sai mu
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ان شاء الله gobe zan gaya masa وعلى اله حق قدره وامتداد العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله